من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أما جمال السورة وظاهره وكمال الأخلاق والباطن فقد قررنا منها قبل فيما مر من الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادته.
أما جمال السورة والظاهر amma kyan sura da kyan fili wa kamalil akhlaqi da cikar dabi'u wal badini da kuma cikar fadinin mutum wato sarira faqad qararna min ha qablu gabanin wannan mun riga mun tabbatar fi ma marra min alkitabi cikin abin da ya gabata daga littafin ashifa malaha taju ila ziyadatin wanda baya bukatar karin bayani ya riga ya faɗi ɗabi'un annabi alaihi suna da kyan sufa ya faɗa a zaharar launi kaza a ci asha da aji anjala irin wa'annan da ya faɗi sufofinsa alaihi salatu wassalam
ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة بالعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط المستقيم
شوف أي إنسان أجل قدرا وأعظم خدرا
وأي إنسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين وأي إحسان تأمل منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين
to sai ce yana bayanin abubuwa guda uku wanda su suke wajabta soyayya farko ya ce jamalin surati kyan sura shine wanda hassa ta fili kamar ji da gani da ɗanɗano yake daidaituwa da ɗabi'ar mutum sai je yana son wannan sannan na biyu abinda hankali zai riska na alheri na wata siffa da wani yake da shi na uku shine kyautata maka ai maka abin alheri zuciya tana son wanda ya kyautata mata to sai ce wayannan ukun gabaki daya wanda suke wajabta soyayya annabi alisan ya haɗe su kaf ya ƙure nasa ba wanda ma zai tarar to shine sai ya fara da jamalin surati kyan sura ko a aljanna ba irinsa ismailin aljanna ba su kai shi ba Allah ya masa zubi na daban wanda hassan ibn sabit radiyallahu anhu idan man ya sha fada wa hassan minka lam tarakaddu aini wanda yafi ka kyau ido na da ɗaya bai taba ganin sa ba wa ajmalu minka lam talidin nisa'u wanda yafi ka kyau in dai mata ne ba taba haihuwarsa ba kulli ita mubarra'a min kulli aibin an halicce ka kubutacce daga dukkan wata tawaya ka annaka karkuli ita kamata sha'u ka ce kai ka dinga fadar yanda kake so a yi ka haka aka yi ka to haka aka yi shi da kyau komai nasa mutum yana so ya ga surarsa ya duba abinda alayhi salatu wasallam abinda na na umi mu'abbadin ta dinga fada ya rijalan yanda ka san rassami wato fannan artist gwanin zane wanda ya san launi ya san yadda ake yin lauha haka ta dinga yi masa ta raba shi gida bakwai radiyallahu anha wa alayhi salatu wassalam ta faɗi irin yadda zubinsa na gaɓoɓinsa suke alayhi salam da irin zubin fatarsa alayhi salatu wassalam ta faɗi wato cewa kyakkyawa mai kaza mai kaza sannan ta faɗi irin yadda Allah ya zuba shi kai ta ce daidai wa daida bai yi girma can ba bai kuma zama mai tsitsi ba da kirjin da cikin a shafe suke komai nasa ya ji alaihissala sannan ta ce muryarsa kuma yadda take daban ita ma ta bada lauha ta musamman akan yadda muryarsa take fita alaihissalam ya tashi magana sannan ta ba shi lauha ta irin yadda zancen nasa ike ta ce ya tashi yin magana yadda ka san dutsen wuya ko carbi da zaka dan sakin suna saka kwas kwas kwas haka waga take ajere ajere ajere ajere ita ma lauha ce daban sai ta faɗi irin zubin maganar cewa in ya tashi magana baya gintse ta wadda sakon ba zai isa ba sannan ko baya yin ta da yawa da za ta zarce sakon haka manta abin da ake so ita ma lauha ce mai zaman kansa ta tabashi da ta ce kuma nutsuwa ce da shi alaisan kuna da kwarjini akan kwarjini aka halicce shi sannan in yi magana duk wanda suke tare da shi za su shuru in ya bada umarni sai su ga da sauri sannan dukkan wanda suke tare da shi kyakkyawawa ne sai ce huwa amdaru salasati masu ukun ya fi kowane kyau to wannan shine kyau wanda duk ya ga wannan to sai ya so shi ubangiji ya masa wannan ne alaihissalam saboda kubutar halitta wanda duk ya ga wani guri a jikin annabi sai ya ga akwai tawaya bai masa ba sai ya tabuta saboda haka Allah ya shi da kamalar da duk kowane irin mugu da mai sharri muki in ya ganshi sai ya yarda cewa haka yake yayi daidai kaga shi Hassanu radiyallahu anhu ai kuɗi aka bashi mutan maka suka zo su zuga shi suka roƙe shi tunda sun san gwanin waka ne in yayi waka shiga take harshen nan nasa inda ka san takobi ga yawo jini na wuce haka yake shine yake cewa lisani sarimul la aiba fi wa bari la tukaddiruhu dilaw to ya san yanda yake sun san yanda yake sun san yanda yawa gasashina yaje dinga yaban gasashina abin nan wato sarakunan gasashina ya dinga yaban su ya dinga yaban su ya dinga yaban su har ta kai sai da sarkin ya miƙe shi kada ta alsuna shu'ara kayan kyarshen dukkan mawaka inda ya dinga lillahi darru isabatin na damtuhum yawman bijil laqafi zamanil awwali alkhaliquna ganiyahum bi faqirihim wal mun'imuna ala da'ifil murmili yace gushauna hatta ma tahirru kilabuhum la yasaluna anis sawadil muqbili sai ce bidul wujuhi karimatun ahsabuhum shumul unufi min al-irazil awwali sai sarki miƙe yace kada ta alsana shu'ara kayan harshen mawaka ba wanda zai ga mun irin wannan to sun san haka yake suka bashi kuɗi suka ce tunda annabi alaihi ya dawo madina ga abu je yi masa zambo da hansi ita ba sai ta da annabi alaihi salam a kishin gide ya saka wannan hijaziyar kuma ya dauko sahuliya ya rufe rabinsa haka alaihi salam yana leƙawa annaba sai daga kai suna hada ido sai Hassan ya faɗi asumi wace bai taba tsammanin Allah ya taba halitta irin wannan ba to shine ya daga sai je ce da mutan maka ga kudin ku har abada ba zan zarge shi ba zan masa zambo ba to shine ya wannan wakar aw hasanu min kalam tarakadu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u kulikita mubarra'a min kulli aibin ka annaka karkudikta kama ta sha'u sallama faɗe kuma ke catallahi ma hamalar unsa wala wada'at misalar nabi rasulun ramatul hadi sai ce ba ma mace ba kai wala barallahu kalka mimbari hatta Allah bai taɓa tsaga halitta ba irinsa au fabizin mace jarin au bi mi'adi min allazi kana nura yustada'u bihi mubarakal amri za adilin wa irshadi مصدقا للنبيين الأولى سلفوا وأبذل الناس للمعروف للجادي هكا شي بمبا ناسئي نادى الصدق العاطفة to wannan shine alkali ya faɗa ce mun riga mun faɗi wannan baya bukatar ƙarin bayani sai ce ma isanuhu kyautata kyautayinsa wa in amuhu da ni'imtawarsa ala ummatihi ga al'ummarsa faka zalika kad marra minhu fi awsafillahi ta'ala lahu shi ma ta kaka ya gudana ya wuce ya gabata cikin siffatawa da ubangiji yi masa min ra'afatihi bihim na rangomansa ga muminai wa rahmatihi lahum da kuma jin kansa ga muminai wa hidayatihi iyahum da kuma shiryarwarsa gare su wa shafaqatihi alaihim da kuma tausayinsa gare su wastan qazihin bihi minan nari da kuma tsamo wasu da saboda shi minan nari daga shiga wuta wa annahu bil mu'minina ra'ufur rahim shi ga mu'mine ra'ufu mai rangume ne rahimu mai jin kai warhamatan lil alamina sannan shi rahama ne ga talikai gaba daya wa mubashiran ko mai albishir ne wa naziran ko mai gargadi ne wa da'iyan ila Allah mai kira ne zuwa ga Allah bi iznihi da iznin ubangijin wa yatlu alaihim ayatihi sannan yana karanta wa musulmi ayoyin alkur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su an ce taskiya shine a cire miyagun ɗabi'u kuma a dasa kyawawa ba a cire miyagun kuma a bagurin hororo ba komai ba in an cire muguwar ɗabi'a sai kuma a mai da mai kyau to shi haka yake alaihissalam in ya tadda mutum mai zafi ba zai canji ba sai a canja akalar zafin daga ɓanna zuwa gaskiya haka ake komai sai ya ɗora shi a kan mahallinsa a cire ɗabi'a mara kyau a dasa mai kyau a cire mara kyau a dasa mai kyau a cire mai kyau mara kyau a dasa mai kyau shine yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba sana yana sanar da su alqur'ani wal hikimata ko yana sanar da su hikima yana za su fahimci alqur'ani yana za su zauna a duniya lafiya yana za su iya huda da kowa wa yahdihim ila siratin mustaqim sannan yana shiryar da mutane zuwa tafarki madaidaici to in ka lissafa wannan za a samu abubuwa guda uku da suke ciki wanda duniya ta rasa lokacin da ya zo alaihissalam shi sa hassanu radiyallahu anhu yake cewa nabiyun atana ba'ada ya asin wa fataratin minar rusuli wal awsanu fil ardi tu'badu فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام والله نعمد to irin siffarsa kenan ya tara duniya ba rahama to shi ya cusa ta ya koyar da ita ya dawo da ita aka raya ta a cikin zukata mutane suka samu rahama mutumin da zai dauki yarsa da rai ya saka ta a rami ya binne ta tsalle a kanta ya ta dandabe ya tafiyarsa sai ga shi ya da zo mai tausayi ba zai iya kashe ƙwaro ba saboda tarbiyya da aka ba shi mutumin da zai shiga kasuwa ya ɗauki mashi jifa harbi da ke tarwatsa kasuwa ya kashe na kashewa ya ɗebo kayan abinci da kuɗi ya hawo raƙominsa yana waƙa ida gida yana tandar bakin ya gama ya koma sai gashi in je gidan dan uwa ka bashi abinci sai ka ci har sai da ubangiji ya saukar da ayoyi a cikin suratul nuri cewa babu komai fa iya cin abinci au biyuti abaikum au biyuti ummahatikum duk sai zaka lissafi sannan suka yi da suke iya cin abinci kaga sun sami wato tarbiya shine wanda masu ilimin nafsi ke faɗa in kana so ka ga yadda al'amura suke to kaga wanda suke yin sa kurud bedouin arab kurud bedouin arab yadda balarabe iki mai kaushin hali mai zafi mahaifinsa ya yi kiransa sai zara takobi ya ce gani da mai ka taho in yi da wani abu zo sai ta yaƙe shi balarabe wanda ba a isa a ce da shi mai ƙomin wannan ba kaga yadda amur bin kulsum mahaifiyarsa ta je gidan sarki abu amur ta ce baran gwadata tana zuwa ta ce mai ƙomin ƙwariyar can mai ƙomuki ƙwariya bai wake ce ni sai ta ɗora hannu a ka ta yi kuruwa ce na shiga uku yau na zo bakunta mai da ni ba baiwa ni za a yi wa haka ɗanta yana fada da sarkin da ya ji da ya wuf izara ta kogin sarki sai cira kan sarkin ya shiga ɗauko sai ce mu za a mayar bayi ya ɗauke ta to haddiduna wa to iduna ruwaidan matakuna lubin mika makatawina yaushe muka zama bayan mahaifiyarka to waɗannan su ne wanda ya canja sukan za su iya bada ransa saboda shi shi ne isanin da yi wanda bai yadda a sashi aiki ba sai bada ransa kuma saboda shi har sai mutum ya ga yadda suke tuko yadda balarabe yake da zafi da wane ne kashi amma aka da irin waɗannan abubuwan wai zakin alimul kitabu da hikimata wai hajihim ila siratin mustaqim da shirye da su tafarki madaidaici suka da mutane masu lafiya masu kyakkyawan zama masu daɗin zama masu kyakkyawar mu'amala masu gaskiya a su komai lokacin da mukaukis azimul kif ya ba da mariyatul gibdiya radiyallahu anha da alfadara da tilaman zawaci da kuma likitoci ya ce a taho da suka zo madina suka kawo ita na nan maraicin gibidiya ta ce ni tun da ke ban taɓa ganin mutane irin wannan ba tun da aka ce a kawo ni burinka sai na ga ko iyayen da suka haife su ba za su girmama su irin da suka mun ba so da jin cewa kai za a kawo wa ki ne mamakin mutanen to irin abin da yake nan ya dawo da rahama a cikin zakata sannan ba ƙaunar juna sai raye soyayya aka cusa ta yawaya ta yan uwa zumunta aka raya ta sannan yan uwantaka ta musulunci aka saka ta mutum yana son ɗan uwansa hatta kai matsayin da in ba shi da lafiya in yi ji muryar masoyinsa sai ya warki sannan rashin lafiyarsa ba ta damunsa ta masoyinsa ita ce in ba lafiya shi yake jin ba shi da lafiya aka raya wannan sai kuma adalci shi ma aka rasa shi idan mutumin gata ya aikata laifi abin da yake so to ba abin da za a masa amma mara galihu in yayi to sai a yanke hukunci a kansa a tsaurara masa annaba sai zo ya soke wannan sai ba haka za a yi ba duk wanda yi ba daidai ba za a yi masa wanda yi daidai haka shine daidai to haka aka yi wannan adalci hatta a wajen zamantakewa sai an tabbatar da shi tunda ya sha ruwa alaihi salam a hagunsa mai albarka shi na abubakar ne da jalla ranar fatahu makka ya zai a kyale ta sai suka ce ba wanda zai iya wannan sai sai na usama ta dan zai da jallahu anhu saka ce a roƙe shi izo i roƙi annabi alaihi ya rasulullahi matan nan ta fito daga gida mai daraja kabilarta tana takama da ita idan wannan ta tabbata kan yake mata nu kabila ta kunyata ina nema mata alfarma sai annabi alaihi wasallam usamatu hata shawo fi haddin min hududillah kai zaka nemi alfarma a cikin haddin ubangiji yace al'umma da suka gabace ku sun zama idan mai galihu yayi laifi sai a kauda kai mara galihu ya sai a zartan musu da hukunci sai ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law anna fatimata binta muhammad sarakat laqad atu yadaha sai kuwa hakura to shine abin da ida da adalci raya rahama aka raye soyayya sai istirkali ce fa ayyu ihsanin wani kyautayi ne a jallu kadaran mafi girman alkadari wa azamu hadaran shi ma mafi girman alkadari duk fasararsa da kawai yayi amfani da gwaninta harshe da alfazu ne wanne ne mafi girman alkadari min ihsanihi daga kyautayinsa ila jami'il mu'minina ga mu'minai ga baki ɗaya wa ayyu ifdalin wani fifitawa ne a hamwa manfa'atan mafi girman amfani wa aka saru fa'idata mafi yawan fa'ida min ina amihi daga ni'imarsa ala kafatil musulmina ga musulmi ga baki da irin abin da i alayhissalam in ka dubi wato siffa ta gaskiya ka kalle ta kaga babu abin da a duniya zai tafi a yi nasara ba ita sai ya ɗora al'umma ake a kowace harka sai da gaskiya ka dubi siffar amana babu abin da za a yi nasara in ba ita shi ma aka ɗora al'ummar a kanta sannan ka dubi siffar rike alkawari da cika alkawari kaga yadda aka dora al'umma a kanta ka dubi siffar sanin alheri a yi maka alheri ka san alheri ne ka zama ɗa za ka saka alheri da alheri aka dora mutane a kai ka dubi siffar in aka yi maka sharri maimakon karama da sharri sai karama da alheri shi ma aka dora al'umma akan wannan to akwai abin da ya wuce wannan dora mutu akan makarimul akhlaq sannan taimako aka zo da shari'a ka san addini ba ya ɗaya ne rak tun daga annabi adamu alaihi salam har zuwa kan annabi alaihi salam a taɓa samun addini guda biyu ba ne addini ɗaya ne shari'a ce ta bambanta addini guda ɗaya ku shine tauhidin lahi kaɗai ta Allah duk annabin da izo ya qaumi ibudullah malakum min ilahin gairu shikenan shine kawai addini sako ya ɗaya ne tak shari'a lakum min addini ma wasa bihi nuh amma shari'a ita ce ta bambanta dangane da yanayin zamani da kuma muhalli kowa da irin nasu amma shi shi sake cewa al'anbiya ikhwatun banu allati ummahatuhum shatta yan uwa ne da yan taraka amma kowa mahaifiyarsa daban ma'ana kowa shari'arsa daban to shari'ar da izo da ita alaihi salam sai ta zo da abubuwa masu sauki in mutum ya taɓa ruwa ya wali da jasa ta taɓa shi sai sa ruwa ya wanke al'umman da suka wuce sai dai a kankare ya taɓa tufa sai an yanki in aka yi laifi sai dai a tare a guri mai duwa ɗau makamai a yi taya ka juna wanda ya mutu shi ya zunubin kuma shi ne tubansa duk aka cire wa'annan azumi in ana yin tun daga hudu alfijir zuwa faɗuwar rana babu zancen yin magana sai dai a ja baki a shiru har rana ta faɗi to sai aka cire a wannan sai aka ce ya sallah aka hana ka yin magana in ka idar shi ke zaba ta wuce minti biyar amma azumi za ka yi hira ka kai maganganu ka yi cinikin ka kai sai da sayarwa babu komai duk aka zo da irin wannan aka ce mutum ya bawali sai ya tsarki in ya bayan gari sai ya tsarki ya wanke a samu tsafta in mace al'ada ta ɗauke sai ta yi wanka in jinin biƙe ɗauke sai ya wanka in janaba ta samu sai an yi wanka duk aka ɗora mutane sun aka ɗora mutane akan tsafta aka ware hannu na dama duk abu mai muhimmanci da shi za a yi abin da yake na tsarkaka shi kuma da hannun hagu za a yi aka ɗora al'umma a kan abu daidai to shi ne sai akwai abin da ya wuce wannan aka saita mutane wajen tausayi da kuma kula da haƙoƙin waɗansu in ilimi ne za a baka ilimin da za ka san haƙƙinka kuma za ka san wajibinka haƙoƙin waɗansu a kanka to haka haka ya dora mutane a kai alayhi salam shi ne shi akwai abin da ya fi wannan domin shi ne tsanin su zuwa shirya shi ne kuma mai tsamo su minal amayati daga makanta shi ne mai kiran su ilal fala'i zuwa samun babban rabo wal karamati da daraja kuma shine tsanin su zuwa ubangiji duk wanda ya nemi Allah ba ta hanyar sa ba zai samu Allah ba kuma shine mai ceton su da kuma shine mai magana a banadin su wa shahida lahum kune mai shaida gare su gobe kiyama shine wato anan duk halittar gaba daya in aka tashi kiyama daman da farko abinda Allah ya fara yi masa alayhi salatu wassalam Allah ya zaba cikin halittarsa kaf Allah ya zaba mutum ya fifita shi akan kowa to shi ko mutum din ubangiji subhanahu wataala da ya tashi ya zabi al-anbiya wal mursaluna sai fifita su akan dukkan halitta sai suka zo su ne kololuwa sannan al-anbiya din wal mursaluna sai kuma ya zabi biyar a cikin mursaluna su ne ulul azami minar rusuli ya musu wannan to ranar da Allah yi nufin bayyana wata alfarma zai yi naɗi da shugabanci cikin dare sai turo jibrilu alaihi salam ya ce ka je da goron gayyata an shirya gayyata aka tafi da annabi alaihissalamu daga masallacin harama na maka akan buraka zuwa baitul maqdis ana zuwa nan sai Allah ya tara masa kololo halittar gaba daya sune al-anbiya ul mursaluna sai ya musu sallah to daga nan ya nada a doran kasa sha in dai halitta Allah ce a kasa to shine sama to daga nan alaihi sai kuma suka ta sama da aka tafi sama kuma nan ma aka je har aka kai shi inda malakun muqarrabun ko nabiyyu mursalun to ko a zuci ba zai je gurin ba an daga ko a zuci ba zai je gurin ba Allah kadai shi ya san me masa to akwai wani suna nasa ba sai na faɗa ba wanda yake nuna wannan yanda yake a gurin ubangiji kowace ka to wannan da aka yi ubangiji yake bance shi da gani da ganawa ya fifita shi kan kowa ya ba shi sallah a nan ya yarda da shi ya kuma ya amince masa in kiyama ta tashi kaɗai zai iya magana a madadin kowa to a nan gurin ya fifita shi a cikin almala'ul a'ala to saura in kiyama ta tashi in ta tashi Allah ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim وتكلمنا aidihim wata shaɗu arjuluhu to a lokacin abin da zai ɓaci a hana baki magana ce munafiki ne ba zai faɗi gaskiya ba a ce hannu ya faɗa wane ne ya faɗa to a lokacin da al'umma ta shiga wannan matsatsin kowa yana fatan in ma wuta za a kai shi a salame shi a kai shi wanda zai iya magana shi kaɗai ne zai ceci al'ummar gaba shine shi fi sannan wal mutakallimu anhu a lokacin da aka hana harshe yi magana aka hana baki magana to shine zai zo ya magana a madadin mutane al'ummar musulma sannan wa shahida lahu kuma shi zai zai ba da shaida akan mu bayan mu mun ba da shaida akan annabawa sa'alnakum ummatan wasata litakunu shahada 'alan nasi wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida to shi zai zo ya wannan shaidar yace a duk abin da suka faɗa na shaide su gaskiya ne kuma yi hanzari kuma a karba wani mujiba lahun albaka da'ima wato in a ce mujiba nan ba ana nufin wajibi na shari'a ba an ba wanda zai wajabta wa Allah wani abu ai wani mujiba to ana nufin wanda da shi ne suke cancantar cancanta kenan da shi ake cancantar albaka da'ima wanzuwa ta dindindin wannan imar sarmada da ni'ima sarmada wadda za ta ci gaba za ta taba karewa ba ita ce aljanna a shiga aljanna a je a firdausi ala mutum ya haura kasar da aka halice shi da ita ya samu ni'imar da ba za ta kare ba
شرعا ما قدمناه من سبيل الآثار وعادات الجد التي لما ذكرناه
آنفا لإفادته الإحسان وعمومه الإجمال yace faqad istabana laka ya bayyana gare ka annahu sallallahu alaihi wasallama mustawjibul lil muhabbati al haqiqati ya wajabta ya zama wajibi wato a so shi da soyayya wacce take ta haƙiƙa shar'an a shar'ance bi ma qaddamna hu min sahih asari domin abin da magabatar a cikin ingantattun sahih hadisai cewa ba wanda imanin zai tabbata sai ya so shi in bai so shi ba wannan imanin bai tabbata ba ko ubangiji da kansa karu wallahi ya ɗebo abu takwas yace kul in kana aba ukum wa abuna ukum wa ikhwanukum وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها سيشي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا سنة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين أو نقول لكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه to a shari'a dole a so shi sannan wa adatan a al'ada wa jibilla da jibilla da aka halarci ɗan adam akan san kyakkyawa san wanda ya kyautata masa san mai kyawun ɗabi'u ya to kuma za a so shi banda shari'ar wannan na tsada da jibilla ta tallafi wancan san na shari'a domin in ba wannan ƙarshe wancan sai ya zama ci da ƙarfi amma wannan kawai da an zo cikin sauƙi kamar irin da idan za a sa wani abu a wani guri mai matsatsi a kawo wani abu mai santsi a saka wanda zai saurin shiga to irinsa ne ubangiji da wannan dan wancan na shari'a yi saurin karbuwa ke fada ta yi da isana domin kwarara wacce ga kyautayi da iya al'umma ko umumi hil ijimala da kuma magamin su wato kyau wato kyau da Allah ya yi masa يحب ما منعه في دنيا في دنيا مرة أو مرتين معروفا واستنقاذه من حلقة أو مدرة مدة التعذيب بها قليل ممكن فمن منعه ما لا يزيد من النعيم ووفاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم
sai ce fa'i za ka na insanu idan mutum ya kasance ya hibbu man manahu yana son wanda yi masa alheri fi duniyahu a duniyar samarratan su ɗaya homar rataini ko su bi manahu ma'arufan ya ba shi wani abu mai kyau mai alheri ya masa alheri sau ɗaya ko sau biyu a wustan kazahu min halakatin ko kuma ya tsamo shi daga halaka aw madarratin daga ko daga wata cutuwa muddata ta'azzibi ha qalilun abun halakar ko cutuwar lokacin cutuwar qalilun kankane ne mun kadeun ko mai yankewa to wannan din yayi ma wanda ya maka haka abinda zaka cutun lokacin cutuwar kadan ne sannan kuma wannan cutuwar za ta kare ita ce ta duniya in talauci ne zai wuce zai kare kuma lokacinsa kankani ne to wanda yi maka wannan har abada ba za ka manta ba za ka dinga ganin ya maka alheri shi to me to ya kuma za ka yi da mammana hakuma la ya bi da minan na'imi wanda yi maka alheri na abin da ba zai kare ba na ni'ima ko ƙahu kuma ya kare shi ma la ya kuna min azabil jahimi abinda ba zai kare ba na azabar wuta mai haɓaɓɓaki sai ce ta aula bil hubbi shi ya fi cancanta a so shi sannan ba sun yi wannan shi ne min ba bi aula da kusa ne shiraci idan ya zama yana mutum yana so a ɗabi'arsa yana son wani sarki le husni siratihi saboda kyakkyawan halinsa ko wani hakimi ko gwamna limayu usaru min kiwami dariqati da abinda ake cirowa daga daidaituwar ɗari wato tafarkinsa yana tafi da mulkinsa daidai yana kyautata mutanensa aw qadun ko qadil ko kuma alƙali ba'idud dare wanda yake da nisa daga gare ka kasarsu da taku da nisa baka taba ganin sa ba sai labari limayu shadu don wanda ake kururutawa na iliminsa ko kuma girman ɗabi'unsa a ce wannan alkali ne mai adalci mai kamewa mai kaza kaza sai ka ji kana son sa to wanda ya haɗa waɗannan ɗabi'u ala gayati maratibil kamali a bisa mutuƙar darajar cika shi nasa ya kure dukkan maratibu na kamal ya kure su to wanda ya hada wayannan a haqqu bil hubbi shine mafi cancanta da soyayya wa aula bil mail ko shi mafi cancanta a karkata gare shi to annabi kenan alaihi salam صلى الله عليه وسلم فته صلى الله عليه وسلم من رآه بديئة حابه ومن خالفه معرفة أحبه وذكرنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف بصره عنه mahabbatan fi to kar kala aliyun radiyallahu anhu shi na ali ibn abi talib Allah ya kare da gare shi ya faɗa fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam wajen siffanta annabi alaihi salam ce marra'ahu badihata wanda ya gaishe take ba tare da shiri ba take gan shi bagatatan habahu sai ya firgita ji tsoro saboda ginin sa na kwarjini da aka yi shi wa man khalaqahu ma'rifatan wanda kuma ya amala da shi ta sanayya ya zauna tare da shi to a habbahu kuma sai ya so shi yana kallon sa karan farko daga gaban mutum ya faɗi adalati ya taɓa masa wannan ai yana ɓoye-ɓoye yana samun dauki makami a haramin maka yana ce in yazo zai dawafi zai masa can yana zagawa daidai hijira ismail sai suka yi jam sai jikin sai kamara sai ce afadala ma za tu hajjiska bihi nafsuk sai ce lashe sai gaban yana faɗa sai dai tafa kirjinsa sannan ya ce kar tafi to haka yake an an gan shi farko sai a firgita saboda farjini amma aka yi mu'amala da shi ko sai a ce a ya yake yasa da aka je tabuka yi da ba a yaƙi mu sai ya zauna ya yi kwanaki a lissa saboda mutanen da ba taɓa saninsa ba suke jin labarinsa to su zo gaba da gaba a yi mu'amala ta awa ɗaya biyu ‘yan mintuna to an gama da su inda ya haɗu da mutum alaihissana to sai ya so shi kaga yadda ya su mamata buna asal su mamata ɗan asala ya yi alƙawari sai ya zo madina ya kawo ya kawo farmaki ya fatattaka ta to su kuma sahabbai ka san akwai ƙarfi ya jaramta suna fita wani abu kyau sai suka kicibis da su ma wata dan asar suka san irin adawarsa da alkawarin da yake suka farmake shi kai suka kamo shi suna zuwa suka daure shi a masallaci sai da annabi alaihi ya fito ya ce waye wannan sai ya ce su ma wata dan asal ne in ka kashe ni ka kashe muki ya ce shi muki ne tabbas in ka banni kuma ka bar wanda ya san alheri eh to ɗabi'ar mutane ce ai wanda bai san alheri ba mutum ba ne ai eh in ka banni ka bar wanda ya san alheri sai annaba sai ya tafi ga da ce shi ba za ka musulunci shawa sai annaba alisa ce to ribataccen da kuka kamo kun kwa ba shi ruwa ya sha sha yesu ku ba shi ruwa ma ka ba shi shi tun yasa kuka tsaurara masa ɗauri ku kwance ɗaurin ma ta kwance shi ya gudu in zai gudu ma ka san ya san ba dama kuma tun da ributacce ne ba inda za shi kuma a ka'ida yanayin rayuwa ta ka kwance shi ya ce za ka musu na ca sai shi je kana yafe maka da ya fita sai ya dawo sai ce ba nan ninka maka mu baya na yadda sai na yadda da abin da kake kai kafin wannan lokacin a duniya ce ba wanda ya fi ki irin annabi alisin yanzu ku bani na fi so irin ka sai ya karba sai ya masa mubaya alayhi salatu wassalam haka aka kamo yar uwar yar gidan hatamu da'i to kanwa adiyu aka zo da ita aka ribace su ji adiyin ya gudu suka tarwatse aka kakkamo su da ta zo sai ta ce da annabi alaihi ni fa ya hatamu da'i sai annabi sai ma banki shi na so a ce na taba musafaha da shi saboda kyautar sa kyauta ce in hada hannu da shi saboda yana da kyauta sai ka sata cikin shinge ka tsare cikin bayi tace sai wani mutum ya leko yace yar yar hatamu da'i in kin ga shugaban mu zai wuce ta masallaci kice ya anta ki yafe muki shikenan annabi alaihi ya fito za shi masallaci tana cikin shinge ta leko ta ce ni ce ya hatamu da'i ai mun afuwa yanta na azaki wannan koma gida sai ya wuce sai bai ce kuma da ta gaka sai ta daina ta ka ba za a kula ta ba sai sai wannan mutumin da ya ya ce mun sai da ya ce kuma da bi aiki ci gaba sai ta dawo tana yi sannan sai ya tsaya ya yi saurace sai ya ta da ya ce na yafe miki tafi amma za a sa a tafi da ke so da kar ariba ce ki a hanya aka tsara sai ce to wancan da ya dinga sa in wannan roƙon waye sai ka ce mata sunan sa Ali ibn Abi Talib sai dinga sake ki so samu wannan sai ta tafi tana zuwa sai ta sami dan uwan ta ce kaji kunya ka gudu ka bar mu an kama mu amma wannan wanda ya kama mu yi kokari ka haɗu da shi in annabi ne za ka rabota in ba annabi bane ya gawurta a duniya ya fi karfin duk mazaje in ka jingina shi za ka zama mutum ka wuce zilla dawo haka ta ce wa ɗan adi ɗan hatimu ɗaya sai adi ya ɗaho wala ya taho madina ya zo ya samu annabi alaihi salam a masallaci sai ce gana na zo sai ce to sai a tafi gida suka taho suna tafiya annabi alaihi na masa tambayoyi akan akan yahuda da nasara me ya kaza hadi ya faɗa sai qur'ani ya ce kaza sai hadi ya ce a to ai ba haka sai annabi fassara masa shi ga abin da qur'ani yake nufi sai sai ga idan karamar yarinya ta zo sai ta tsaye da annabi sai ya tsaya sun tsawo da sai ta tsaye da shi me kike ta faɗa ya gama sai ya wuce ana zuwa sai ya ce hadiyu ka ki musulunta saboda kaga musulmi talakawa ne suna cikin talauci amma addinin zai kai inda zai kai ranar da za a dinga yawo da kuɗi a ƙasar musulunci a rasa mai karba sai da suka je har cikin gida sai an da ɗauki mayafinsa mai albarkacin faɗa ce zauna to shine addini fa abin ya bari ya bashi mamaki to sai musulunta to shine sai cire cross da wayansa sai jifa da shi dan sai hayyo ba kan zai fada ba shikenan shi wanda ya muhalada da shi ta sanayya a habbahu sai ya so shi alisana wazakanna an ba'ad sahabati man fada ko mun ambata daga sashen sahabbai annahu kana la yasrifu basarahu anhu baya juye da ganin sa ga buran annabi alaihi salam muhabbatan fihi saboda soyayya cikin sha'anin annabi alaihi salam wanda an da haka suke to isani ya kyautata shine wanda idin hasani yake faɗa dinnan nabiyun atana ba'ada ya asan wa fataratin min ar-rusul annabi ne zo mana bayan ɗebe kauna da kuma yankewar annabta ba annabawa an zara na nara ya gargaɗe mu ga wurin wuta wacce take talarsa tana haɓaɓɓaka sannan wa bashara jannata ya mana albashi in muka kaza kaza mu shiga aljanna wa allama na islam ya sanar da mu musulunci ya zami sallah ya zami azumi ya zami zami zakaya zami haji komai filla filla filla filla filla sai da zo kuwa mana sai ce to fa Allah na hamadu Allah muke godewa a wannan alfarma da imana saboda haka annabi alayhi salamu alkali iri ya faɗi cewa wajibi ne a so shi duk abin da yake jawowa a so mutum to annabi alayhi ya hada abin da ya haura irin wanda aka sani ake son mutum da shi shi sa da suka zauna da shi alayhi salam suka miƙa wuya suka so shi sosai sun ga abin mamaki wajen sarki mai adalci mai kaza wani mai ilimi mai nene ya zo inda yake bayanin abubuwan da za su faru in ya soma ya ce duk abin da mun zo ya kaɗa fafikinsa sai ne muku magana a kansa ya ga ilimi ne akwai lokacin da zai da ibn khaddabi dan wasu na abu umar ne radiyan aka haifa masa da jika ne yasa ce ta haife shi dan duka bai fi girman kwakwa ba aka zo da shi annabi alaihi ce wannan fa wani irin halitta ce sai ce jika na ne dan yata ne na kawo shi sai haka ya shafa shi shafa ce jika wannan sai da zama a zamaninsa ba marke kamar sa a dole mutum ya miƙa waya wata ɗanta ya shekara ashirin har da ɗoriya bai can magana ba aka kashi sai ce samari man ana a ranar a duk ƙabilar su bani har za sa wajen magana kawai abin da ya ce masu kenan man ana waye ne sai harshe ya saki ai dole mutum ya ga abin da ya wuce hankalinsa shi kenan shi kuma kaisu ibn sabir ibn shammas da dana shi ma da ya haifa ɗansa ya sa masa suna muhammad sai abu ya faɗi a da mai ɗakin sa tana jin haushi sai tace ba ta ƙara ba ɗan nono ba shi ko bai tsaya ko ida ba sai to gaban annabi alaihi salam sai wanda ta ce ba ta ba ta kwaranka nono ba sai ce kallina sai ga bul wacce ta kullo ce kwaje ta dinga bashi mace ta take tuba nake ya rasulullah ba zan koma ba ba zan sake ba ce ga ta nan dai har ya a gama yayin sa wannan za ta sai kenan sai ce ta tunda ta hakura shi kenan sai aka nemo wacce aka rasa sai ko kuje kake koma to abu zai sa hai abu shi kenan da san ga abin mamaki ƙwarai kuwa eh akwai mamaki sannan aka zo da kome aka zo da shi dindin tsinsa baya tunani sai warware shi ya ce ya rasu lallai nuna mun abin da iza a haɓa iza fa'altu a haɓanin lau wa a haɓanin nasu in ne mutane Allah zai so na mutane sai ya zo da tsaurin gwarmai in Allah ya soka mutane ba su soka ba muna soka Allah ba su soka ce shi biyun yake so ai ba tunani ba kan zai ce izhar fi dunya yuhibbaka Allah wa izhar fi ma inna nas yuhibbaka nas ka guji duniya sai Allah ya soka ka gurbi da abin hannun mutane su soka shikenan ba buƙatar tunani shi sa alayhi salatu wasallam wani wani mutumin Italy na taɓa karanta wata wani littafi yana cewa wani rikicin da duniya ta shiga majalisar ɗinki duniya ta rasa yadda za ta yi a rasa inda za a yi ga baki ɗaya ya ce wanda ya rayu nan a cikin jaziratul arab a madina da za a kama sa irin ɗan finjalin shayin nan ƙarami yana tsaye kafin ya sirɓe shi zai warware wannan matsalar ta duniya kaf shi ka neme ta karasa to sadaka ba wanda za a so fiye da shi shi yasa da'iman nake cewa ba za mu za a so annabi ba alaihi sai fa an san shi sai an san shi in ba a san shi ba ba za a yi so shi ba sai an so shi san shi alaihi salam shi yasa wajibi ne mu ilimi a san za mu san muhimmancin sa mu ga irin yanda Allah ya zuba shi da irin alfarmar da ya masa alaihi salam da irin yanda ya aiko shi da irin yanda ba mutum ba ma sauran kwari da halittu miyagu ma kokari suke su taimaka masa wajen kiran nasa isa to sai da wannan amma ba sani tuni sai a cire wa mutum abun kawai ba zai sani ba ko ya ɗauke shi wani mutum ne mai shiru shiru mai haƙuri mai kau da kai iya nan kawai zai ɗauke shi zaka ba zai bashi kimar da yake da ita ba ta ta annabi alaysa mursali khatimun nabiyina ba zai bashi wannan ba dan bai san me ake nufi ba wanda zai ba inda za a shine shi da kansa yake cewa annabi Musa alaihi ba shi ke zance da Allah ba yace ko shi nake da rai ba abin da karbe shi gurin Allah shi bi na in bai bi ni ba zai tsira ba to sai mutun ya san haka zai san baiwa Allah imana da ya aiko shi alaihi salam kaga ya an ba mu aiki daya kuma cikin sauki amma lada ribis ba kadan ba daga goma zuwa ɗari bakwai ila ma la nihaya komai kake ko haka ake tuzuba in kai zunubi sai a kau da kai sai an yi awa hudu baka ambaci Allah ba sannan a rubuta ɗaya man kai kyakkyawa daga goma sai a rubuta maka ɗari bakwai maka miliyoyi ma to saboda shi ne muka samu wannan Allah taimake mu da wannan soyayya ta gaskiya Allah ya haskaka zukatanmu mu san annabi alaihi salatu wassalam musan kadarinsa alaihissalam musan matsayinsa a gurin Allah subhanahu wata'ala gwargwado sannan musan matsayinsa a gurin mu alaihissalam musan bukatar da ake da ita a kanmu ta sansa alaihissalatu wassalam hore mana so wanda babu sofa ne a cikinsa da wamamme wanda ba zai kare ba kuma Allah mai da shi gado ga irin jinin mu ila mul qiyamati aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam ba sai kuma ƙari da a cikin addu'a ita ƙarin kuma Allah ya gafarta wa magabatan mai saka musu da alheri da su suka da samu akan wannan su ma muka gada Allah ya saka musu da alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam السلام عليكم ورحمة الله to dama mutum mai zauna da suka so annabi alaihi ba zai san yadda ake ba eh ba zai so kuma sai ga kamar ma wani zafafawa kamar wanda ya zauna da wanda suka so annabi alaihi salam ai shi raina kansa zai dawo in ya ga yadda suke yi to sai mai ce raina kansa shi ma sai kokari ya samu dan gwargwadon abin da zai iya yi eh samu dan gwargwadon abin da zai iya yi idan shi san annabi alaihi salam fi yawa ba a da baki bane a aiki ne in kana tare da wanda suke wannan din to zaka ga yadda suke a aikace suke yin wannan eh a daman har ana addu'a mana sai so addu'a ake Allah kara mana san annabi su ba yankewa kwarai kwaye abin alheri ne Allah ko mai karɓar addu'a ne ba a wasa da wani ta roƙon mun yi sai sa kaunar ta zama ta gaske ce ba ta da'awa ba eh sai da addu'a amin amin amin sannan ku fahimci tambayar to ai sai nake ganin tambaya kuke yi irin ta mutanen yau mutumin yau baya son aiki sake da yawan sharhi wanda yake son aiki ba bukatar shari da ya ji abu kawai zai dauka nan take zuwan da ya ce garinmu da nisa ba gama shi kubuce ba wanda ya ji an ce fa mai amal misqala zarratin khairan yara wa mai amal misqala zarratin sharran yara sai ce da annabi alisa zan koma garinmu ba na bukatar karin bayani wannan ya ishe na aiki ai mutum yana jin cewa ina da wata ɗabi'a wadda Allah ya kaddara irin ta annabi shi alsa baya bukata ya zai tattale shi ya in kuɗi ne ya sai ne zai tattale su shi ya sai ne kankame su ba wani zai gaya masa ba ya zai tattale wannan shi ya san yanda ba zai bari ta sarwanta ba saboda ya san muhimmancin abu eh amma dai babban abu zama da wa'anda suke kaunar Allah shine babban da ganin girma daga nan gidan malam garba fa'ida da na faɗa ran nan daga nan akan ba shi doki ya kai wa sarkin tijjani da ‘yan leman tsakanin gurin da haɗe da ‘yan mul kaɗan ne amma in yaka ba shi dokin tun daga nan har yaje can ba zai hau dokin ba ƙasa yake jansa saboda waye ba shi dokin kuma wa zai kaiwa ba zai hau ba kuma duk garin da ya tsaya ba mai ganinsa sai Allah amma yana ganin girman dokin nawaye mai wannan dokin bai kamata hau kafin ya hau ba ko ya hau bai kamata a yi tarayya da shi akan dokin ba sannan in yana tafiya a ƙasa irin ta da in dare ya masa in ya je gidan mai gari in ya ce wannan dokin mafiya dama sarkin kano alhaji shi ke ba da dokin a kai gidan nan sai ce a kai masa idan ya sauka gidan mai gari ya ce daga inda yake kuma ga inda za shi mai garin zai fita daga ɗakinsa na kwana ya bashi saboda mai saboda girmama annabi alaihi salam to nan zaka gane da masu aiki ake zama a gane ba da baki ba ba da baki ba shine amin amin Allah hore wani sannan yanzu kamar akwai batuman da a nan ga halin wasala wanda ya ɗebi kuɗi da riguna ya ba wa sharifi wansa uwa ɗaya ba ɗaya ce kawai suna abin nan kana ba su sai ce masa billahi la jila ila ila ba cikin mu ɗaya ba kai ma in ka ce min sharifi ne wallahi abin da ne masa ka zan maka sai haƙure daina ya san ba daga wasa yake ba sai duk wanda ya daganta ga annaba sun shi kenan ya gama da ni babu wasan can wasa ta ga aiki ake san ganin girma yanzu akwai wanda ya dinga sawa ‘ya'yansa da ‘ya'yan ‘ya'yansa sunan annabi alaihissalam ɗaya bayan ɗaya sai da ya saka sa suna ɗari biyu da mai da ɗaya suna mai can da ya sa da ya samu suka cika su ne wanda suke cikin dala'ilin nan su ne suke rubuta a jikin masallaci annabi yana samun sun cika zai daga hannu ya ce ubangiji ka shaida ina kaunar manzanka sana ko kiyama ta tashi dan haka na dinga sa sunayensa daban-daban a cikin ƴaƴa maza da ka hore min sai da saka adadin sunan Salisu mai tan da daya dan ya zame min shaida gobe kiyama ina kaunarka to in aka ce za a sa sunan ƴaƴan Annabi alaihi salam ko sunan mahaifin Annabi sai mutane sai a soma kuka a yanzu wai ya zama tsohon suna to ka zauna da masu wannan ai ka san ba da gaske suke ba da gaske suke ba sannan da za ka gane yanzu a ƙasar nan mai suna amina ya sunanta tako ya ga ce wance ya sunan zai sunanta tako saboda me saboda ta taifa annabi alsuma ana ta yi wa kowa rana ta kowa ce ita babu wanda ba ta yi amfani ba wala mutum wala aljan wala tsuntsu wala dabba wala kirikiri ita ce wasiɗa don ita ta haifi annabi alaihissalam kaga sunan da ake bata kenan saboda girmama annabi alaihissalam in ka ji mai suna fadima da an ce wannan ya suna sai sunan yar ma'aiki ne da ita haka ake faɗa ka sana so da ganin girma ba a faɗa in aisha ce ce ai indo ce inda so da kauna suka tattara shine ma'anar indo eh sawan annabi sun akanta ita tattara to anan za ka gane wato mutanenmu sun so annaba da sun ga girmansa haka ake ko gurin zama sai ga an zo ana yi a nan in aka zo ana da'ira ran juma'a akwai siddiqu daga gyaɗi-gyaɗi in suka zo malam babba sai ce zo saboda sunanka masoyin ma'aiki salama duk mai sunan sansa ake a jashi a jika saboda yadda annaba sai sai sansa to haka ake in baka zauna da masu san annaba ba za ka gane ba sai ka zauna za ka gane yadda ake ma ba da baki ake ba a aikace zuciya tana so ai gaɓoɓin suna aiwatarwa eh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh